لا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke ciki wanda littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam kama mance yau muna 19 da watan shawwal hijira maza Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1443 sha shawwal na ba shaban shawwal masha Allah shaban dai bane shaban 19 ga watan sha'ban hijirar manzala sallallahu alaihi sallama na da 1443 wanda ya daidai da 22 ga watan uku miladiya na da 2022 sati da ya gabata mun hara kan kitabul jinayat in ban mance ba mun karanci hadisi na hudu hadisin samura haka ne ko وعن سمرة رضي الله عنه كما قال المؤلف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في السماع منه وفي رواية وفي رواية أبي الدرداء والنسائي بزيادة ومن خص عبده خصيناه وصحاه الحاكم هذه الزيادة صح الحاكم هذه الزيادة لدي حديث ne kamar yadda Imam Al-Albani ya raunanar da shi a cikin hadisi ne da'ifi a cikin jami'i da'ifil jami' haka na a cikin mishkat ce an samu wani hadisi daga Samura wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce maza Allah wanda tsira ya Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi ce dukkan wanda ya kashe bawan shi to za mu kashe shi wanda ya raunanar da bawan shi ya rotsa shi mu ma za mu rotsa shi imamu ahmad da ashabu sunan su guda hudu suka fitar da shi imamu tirmidhi ya ce hadisi ne hasan wa huwa min riwayatil hasan al-basri na daga ruwaya ta imam Muhammad bin al-Hassan al-Basri an samura daga samura sai dai wa kad ikhtulifa fi sama'ihi min dai an samu sabani game da cewa Hassan al-Basri ya ji daga samura ko bai ji ba ya dauki hadisi daga samura ko bai samu ba ya zo a cikin ruwaya ta imamu abu dauda da nasa'i da daɗin waman khassa abdahu khassaina dukkan wanda ya dandake bawan shi to mu ma za mu mai dandaka imamul hakim ya ingantar da wannan daɗi dai hadisi ne da'ifi wa'an umar bin al-khattab radiyallahu anhuma qala an samu wannan hadisi daga umar dan khattab wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce, Kala, sami'tu Rasulallah sallallahu Alaihi sallama ya ƙul, na ji manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi na cewa, La yi ƙadul walid bilwalad, ba a wa mahaifi haddi na kisa, dalilin kisa da yawa ɗan shi. Allahumma sai dai in kisa ne na gilla. amma kisa ne ladabtaswa ba da kashi ya kai ga Allah ha aka samu kuskuren da ɗaya rasu to wannan ba a ciya a kama uba a kashe shi saboda wannan a sabanin yanzu a zamanin da turawa da ƙarhi da yaji suna so su murkushe doka ta Allah ba wai kisa ba da kuskure ko bugon shi kai suna da dama su kai ka ƙara a ɗaure ka a sa ka kansu kuma wannan kuma daman duk agalabin dokar da turawa za su dauka tana cin karo ne da abin da Allah ya umarni a kaikaice a dau wannan doka yau a zartar da ita a dauki waccan a zartar da ita har a wayi gari musulmi ba su da doka ta musulunci Allah musta'an قال رواه أحمد إمام أحمد يفتر شي والترمذي ده إمام الترمذي وابن ماجه ده ابن ماجه وصححه ابن الجارودي وال- والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرد إمام الترمذي يتي حديث ني وندا baya zaune da karan kanshi sai dai hadisi ne sahihi kamar yadda Imam Al-Albani ya ingantar da shi a cikin Sahih Jami' wa an Abi Juhaifa qala an samu wannan hadisi kamar yadda malam yace daga Abu Juhaifa yace qultu qultu li Ali da cewa Ali bin Abi Talib wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi hal indakum shay'un min al-wahyi anan ne zamu tashi kuna da wani abu na wahayi daban banda alkur'ani mai girma ghairar alkur'an kuma bayan alkur'ani akwai wani abu wanda aka keɓance alil bait da shi na wahayi ƙalala ya ce a'a wallazi falakal habba wa bar'an nasama ina rantsuwa da wanda ya tsaga ƙwaya ta hutu kuma ya ƙirƙiri halitta mutum illa fahaman ya ce kenan ba a ba mu da komi na wahayi illa fahaman ya Allahu ta'ala rajulan fil Qur'an sai dai fahimta da Allah maɗaukaki ke bawa wani mutum a cikin alkur'ani mai girma ya fahimci munuwa Allah da abin da yake so a cikin alkur'ani wa ma fi hadhihi sahifati kuma da abin da yake cikin wannan littafi takardu qultu wa ma fi hadhihi sahifa menene abin da ke cikin wannan takardu qala al-aqlu diyya akwai al'amari na diyya idan wani ya kashe wannan to ana mai akwai diyya da zai bada idan ya zamanto ko kisasi wa fi- wa fikakul asir da kuma ah, dan fursuna da za a bashi dama ya fanshi kanshi a sake shi wa Allah yuqtal muslim bi kafir kuma kadda a sake a kashe musulmi dalilin ya kashe kafiri ba darajar su guda ba wajen Allah madaukaki bayi ne na Allah dukansu sai dai wancan ya bautawa ubangijin da ya halicce shi wancan kuma ya kafirce sai zamanto wannan kafircewar ta banzatar da jinin shi ba za a kashe ba musulmi saboda dalilin ya kashe kafir sai dai diya sai dai a bada diya kuma haka alkur'ani ya yi bayani رواه البخاري إمام البخاري يفتد عن حديث وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بع- في عهده wa sahahul hakim shi ma hadisi ne ingantacce imam al-albani ya ingantar da shi a cikin sahihul jami' kalkashin hadisi na 6666 haka a cikin al-irwa al-ghalil a dubu hadisi lamba ta 2208 yake cewa eh, manzala ali radiyallahu anhu yace wa qala fihi hallo a cikin wannan sahifa akwai almu'minuna tatakafa'u dima'uhum mu'minai jinanan su daidai da daidai suke jinin wannan mumini bai hiba jinin wancan mumini daraja nan jinin su ɗaya ne babu bambanci wannan mai iko ne wannan talaka ne dai mumini ne babu bambanci na'am wannan mai dukiya ne wancan talaka ne babu bambanci wa yas'a bi dhimmatihim adnahu kuma wannan na ƙasa da su wanda ya zamanto yayi su kowa zama na ƙasa wanda baya da matsayi to iya ɗauke da amanarsu da mutuncinsu gane ko idan ya bada lamani to ya bada kamar su suka bada duk da cewa shine na ƙasa wahum yadun ala man siwahum su kuma ƙarhi ne a bisa wanda koma bayan su har gaba ɗaya suke haɗuwa ga wanda ya zamanto kuma bayan musulmi wala yuqtal mu'minun bi kafir kuma ba a kashe mu'mini dalilin ya kashe kafiri wala dhu ahadin fi ahdi kuma hakanan ba a kashe kafiri na alkawali a cikin alkawalin shi shugaba na musulmi zai ba da lamani ga wani kafiri ya shigo ƙasa kamar yanzu misalai eh, kafiran da suke shigowa turawa ne wanda ba musulmi ba ko ambasadar ko wani abin da ya kama da haka ko 'yan kasuwa ko wani abin da ya kama da haka gwamnati ta ba su lamanin izinin su shigo ƙasa a tsayin matsayin su kafirai to ba a kashe su saboda wannan lamani da aka ba su in dai akwai wannan alkawali to ba a kashe su wa an anas bin malik radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga anas da malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace anna jariyatan wujida ra'suha qad rudda baina hajrayn an samu wata kuyanga ko budurwa an samu kanta a kwankwatsi tsakanin dutse guda biyu fasaluha inan da sauran ranta suka tambaye ta man sana'a biki hadha wane ne ya aikata ya, ya aikata miki wannan waye kwankwatsar da kanki fulanun fulan suka ambaci wa'anda ake tamanin suna iya aikata ta'addancin wani wane ne wane ne hatta zakaru yahudiyya har sai da suka ambata wani bai yahudi wa auma'at bi ra'siha ta yi nuni da kanta cewa shine wa ukhidha al-yahudiyyu aka kamo wannan bai yahudi fa aqarra kuma ya tabbatar da shi ya rotsa ta فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد أن يرد رأسه haka manzala sallallahu alaihi wasallam yayi umarni shi ma a kwankwatse kanshi baina hajareni tsakanin dutse guda biyu kenan kisasi yanda ya mata shi ma aka mishi haka nan muttafaqun alaihi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wal lafz li muslim kuma lafzun wannan na imam muslim sabanin dokoki na yanzu wanda aka kashe shi baya da yanci mai yanci a yanzu wanda ya kisa zaka duk abin da za a bi in dai ka riga ka yi ta'addanci to kai ka tsira wanda aka wa ta'addanci sai wani iko a je a sa ka kaso kwana ɗaya kwana biyu ka ga mutum iyaya wace wace akan titi shi yasa kuma ta'addanci ba zai kare ba na ya san ya kashe ma ba kashe shi za a yi ba za a sa shi kaso ne a shiga na a hotunan sai ka gan shi iyaya wace wace shi a hili in ba haka ba da ana kisasi ka kashe an kashe ka kenan al'umma ta huta da allobaka kuma wannan zai sanya kowa ya kiyaye da ka san ka kashe kashe ka zai ba ka yi kisa ba قال المؤلف رحمه الله وعن عمران بن حسين رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Imran dan Hussein wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace anna gulaman li unasin fuqara qata udhna gulamin li unasin agniya yace wani yaro na wanda suka zamanto talakawa ne na wasu mutane talakawa ya yankewa wani yaro na wanda suka zamanto mahaifan shi mawadata ne fa atau annabiy sallallahu alaihi wasallam sai suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin a musu kisasi falam yaj'al lahum shay'an manzala sallallahu alaihi wasallama bai sa musu ba wani abu na diya ba ba su komi ba saboda me saboda yaro ne ba wanda ya balaga a cikin su kowanne shari'a bata hau nauyin shari'a bata hau kanshi ba ba za a iya kashe shi ba ko a yanke mai kunne saboda babu ɗaya daga cikin su wanda ya zamanto shari'a ta hau ta hau kanshi sai dai malamai suka tahi duk da haka nan akwai diyya akan mahaifan shi to inda mahaifan shi mawadata ne da sai su biya diyya amma da ya zama to talakawa ne ba su da komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba su ba bai sanya ba su biya diyya wanda ko an sa musu ba za ta biyu ba ba su da wasu malamai suka ce la'alla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya do biyan wannan diyya ga baitul mal Na'am, abinda dai za mu fahimta cewa yaro karami in yawa wani yaro karami ta'addanci, to wannan malamai sun ta yi gaba ɗaya ana ɗauka shi da wannan abu da aka yi shi na kuskure, ba a kisasi sai dai diya, inda halin biya sai a biya diya. Na'am, rawahu Ahmad wa salasatu bi isnadin sahih, Imam Ahmad da ashabu sunan suka fitar da shi da isnadi mai kyau. ingantacce afuwa وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرنه an samu wani hadisi daga Amr dan Shu'aib daga mahaifin shi daga kakan shi wanda yarda Allah da wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace wani mutum wani sahabi ya soki wani sahabi da kaho fi rukbatihi a gwiwar shi faja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam wannan wanda aka soka a gwiwa yazo ya kawo ya kawo kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala aqidni kaman kisasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala hatta tabra'a yace a a bar dai har dai sai ka warki ka amazancan kisasi ya hakuri hakka warki a ga yanda halin kai kasance thumma ja'a ilaihi hallo ya sake zuwa da wajen manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasa hakuri fa qala akidni manzala sallallahu alaihi wasallama amin kisas fa aqadahu manzala sallallahu alaihi wasallama ya mai kisas thumma jaa ilaihi fa qala ya rasulullah sai gashi ya sake dawo yace ya manzala sallallahu alaihi wasallama arajtu yace na gurgunce fa fa qala qad nahaituka fa asaitani na hana ka ka bari ka warke amma kisasi ka saba mun fa abadaka Allah Allah ne satar da kai wa batana arjuka arjuka kuma gurguntaka ka ta ta asara ta tahi a banza inda kai hakuri har an ga halin da ka kasance to za an san yanda za a wa wancan hukunci ka kasa hakuri na na hana ka ka kasa hannuwa na'am ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه sannan manzala sallallahu alaihi wasallama yayi hari da ayi kisasi daga wani rauni da aka jiyawa wani har sai ma'abocin wanda aka wa rauni ya warke a ga halin da ya kasance a lokacin nan kuma sannan sai a yi zancen a kisasi yanda halin da ya kasance in hannu ne ya lalace to shi ma haka sai a duba a ga yanda za a yi قال رواه أحمد والدار قطني وعل بالإفسال إمام أحمد يروي تون حديثي da Imam Daru Qutni kuma aka ce hadisi ne wanda yake da illa da irsal sai dai hadisi ne sahihi rawahu Ahmad wa Daru Qutni wa sahahu Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah fil Irwa a cikin Irwa al-Ghalib wa an Abi Huraira qala an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala iktatalat imra'atani wasu mata guda biyu sun yi fada min zuhail na kabilar zuhail faramat huzail afwan kabilar huzail faramat ihdahuma al-ukhra bi hajari ɗaya daga cikin su ta je ɗaya da dutse faqatalatha sai ta kashe ta wannan jiwa da ta yi dalilin jiwarta da ta yi da dutse sai zamanto sababin mutuwarta ne wa ma fi batniha da abin da yake cikinta ya mutu shi ma fahtasamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dangin wancan da dangin wancan suka tahi wajen kara wajen manzala sallallahu alaihi wasallama faqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzala wanda tsira da mace Allah su kara tabbata a gare shi yayi hukunci anna diyyata janinaha janiniha gurrata gurratu abdin cewa diyan ɗan da yake cikin wannan wanda aka kashe to za a ba da matsayin bawa au ama ko kuma baiwa au walida ita ce ama wannan kuma mata dukan su kishiyoyi ne na wani wanda ake cewa hamlu bin nabiga alhuzani kishi ya sa har ta shehita ta kashe ta قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها kuma manzala sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci ga diyya wannan wadda aka kashe a bisa iyalan wadda ta kashi danginta su za su tattaru su biya diyyata tunda a asali jiha ɗaya ta kai ga kisa sai zamanto kamar wannan hukunci ne na kisa wanda ya zamanto da kuskure ba da ba da gangan ba wa warrasaha waladaha kuma ya gadar da ɗanta wannan wanda aka kashe wa man ma'ahum da wanda suke tare da shi na'am fa qala haml bin nabiga az-zuhali hamla dan nabiga az-zuhali sai ce ya rasulullah yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa nughram man la shariba wala akal wala nataqa wala istahal fa mithlu dhalika yutal ya kawo da wani saja irin salo na magana yace yaya za mu ramka wanda bai ci ba bai sha ba bai ci ba bai sha ba la sharba wala akal bai ci ba bai sha ba a yi shi ba barantana ma ya ce sha wala nataqa wala istahal bai yi firici ba bai yi kururuwa ba ba a yi shi ba barantana ya yi kara fa mithlu zalika yutal kwatamcin wannan watsi ake da shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira Allah da amincin tsara tabbata a gare shi yake cewa innama hadha min ikhwanil kuhat wannan na daga ma'abuta abu dan uwan bukaye ne su suke irin wannan magana da min ajli saj'i mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan magana ne saboda salon wannan magana da ya dauka alladhi saj'a na muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa akhrajahu abu daud wa an-nasa'i wa an-nasa'i min hadith ibn abbas radiyallahu anhuma abu dawud da imamun nasa'i wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare sun fitar da wannan hadisi daga hadisin abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su anna umar bin khattab radiyallahu anhu cewa umar dan khattab wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi sa'ala man shahida qada'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil jini cewa umar dan khattab ya tambayi wanda ya halarci hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da jinin jinin wanda yake cikin ciki da wanda ba haifa ba qala fa qama haml bin nabiga sai wannan haml dan nabiga ya tashi fa qala kuntu bayna yaday mar'atayn wa darabat ihdahuma al-ukhra na kasance tsakanin mata guda biyu ɗaya ta bigi ɗayan ya ambaci hadisin da ya wuce فذكره مختصرا سيأمبت وانا حديثي أتكيتي وصحاه ابن حبان والحاكم ابن حبان يا يا رويت وانا حديثي الإمام حاكم كنم أنا عبد الله بن عباس يا كاو تيوا دليل وانا حديثي غا أبن دي كسنت نم hukumcin wannan da aka kawo wannan da hadisi da Abu Huraira ya kawo ga sababin shi. Na'am. Wa na Anas أن الربيعي ربيعي ربيعي بنت النضر an samu wani hadisi daga Anas cewa Rubayyi diyan Nadr ammatu amatuhu kasrat saniyata jariyata ammatuhu kasrat saniyata jariyatan fa talabu ilaiha al'afwa fa abaw cewa uwan mahaifin shi ta karya saniya wannan haƙura na gaba su ake cewa saniya ta wata kuyanga fatalabul afuwa sai suka nemi a mata rangwame a yahi mata fa'abau mutane sai suka ki wanda aka wa wannan ta'addanci sai suka ki fa'aradul arsh fa'abau suka bujiro musu da diya suka ki فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har laudi suka ki kawai sai dai a kisas ta karya mata hakuri ita ma a karya mata hakuri fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qisas tunda sun ki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a je a yi qisas fa qala Anas bin Nadar sai Anas dan Nadar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ya rasulullahi أتكسر أتكسر ثنية الربيع ربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها أنا سيتي من زال صلى الله عليه وسلم ينزع أن كريا حقور ربيع yace wallahi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka ba za a karya haƙorinta ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya anas kitabullahi alqisas sani ya kai anas littafin Allah wa kisasi ne ba al'amarin dangantaka ba ne wane wane ne wane ɗan gidan wane ne ko wani ɗan kabila wani ne ko wani sarki mai sarauta ne mai iko ne a al'amarin Allah kisasi ne adalci faradiyal qaumu fa'afau da suka ji wannan magana ta Anas kuma ga yanda mazala sallallahu alaihi wasallam yayi tausayi ya kama su sai suka yi rangwame suka yahe a barzancan kisasi wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah wanda tsira ya Allah da mun ce su kara tabbata gare shi inna min ibadallah man law aqsama ala Allah la abarra lalle akwai gabayin Allah da dai a ce zai yi rantsuwa akan wani abu to da Allah ya kubutar da rantsuwar shi na mutafakun alaihi wal lafzul bukhari wannan lafzi na imam bukhari ne imam bukhari da muslim suka fitar da shi lafzi na imam bukhari alaikum salam eh Allah ya kubutar da shi ba Allah ya sanya tausayi a wa'anda suke da haƙƙi suka yahe na'am Allah ya kubutar da rantsuwar shi na'am tabbat inda ba haka ba da sai ya kafa muna iya tsayawa nan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk